أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باقي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادوا ألوك سن ميتي قبات درسي أوان اللتافي mai albarka sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam min at-takbiri ila at-taslim ka annaka taraha wallafar abu abdurrahman muhammad nasiruddin ibn nuh al-albani rahmatullahi alaihi a darasin da ya gabata muna ci gaba da bayani dangane da abin da ya shafi ruku'i da sujuda inda muka zo kan sujada a nan wurin muka tsaya inda mun gwada yanayin yadda ake yin sujada a cikin sallah da yanayin yadda sujadan mutum ya kamata ta zama wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tsawa mai yawa dangane da duk mutumin da baya cika ruku'insa an yi masa narko da cewa lallai sallarsa ba ta karbuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lallai babu sallah ga dukkanin mutumin da bai miƙar da bayan shi yayin yin ruku'i da yayin da yake gabatar da sujadarsa wannan dukkanin su ya gabata a karatun baya yau insha Allah ta'ala matashiyar maganar mu zamu tashi a azkar sujud ne ko ko wujubu tuma'annati fi rufi sujud na'am na'am azkar sujud na'am yau zamu tashi azkar sujud zikirori da ake yi na sujada yayin da mutum yayi sujada yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu da tafukan hannunsa guda biyu da digadiginsa guda biyu da guyawunsa guda biyu sannan da goshinsa da kuma hancinsa bayan mutum ya kai zuwa sujada akwai azkar zikirori waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karantawa wanda shine zamu karanta a darasinmu na yau مالك يتي وكان صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الركن في هذا الركن أنواعا من الأذكار والأدعية تارة هذا وتارة هذا النبي صلى الله عليه وسلم يا كسنشي ينا فتن نوعي نذكري أولا ركني نسلا يا إن يسجد والأدعية دكم أدعوئي taratan haza wani lokaci wannan wa taratan haza wani lokaci kuma wannan kenan bai kasance na yin kwaya ɗaya ba kada ka riƙe kwaya ɗaya ka nace kai iyaka nan ka tsaya a'a ana buƙatar ka haddace su saboda kai ma ka sami wannan ladan ta nan gobe yau ka yi wannan gobe kuma ka yi wancan bayan ke awwalan na farko سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات النبي صلى الله عليه وسلم إذن يسجد يكن شيء سبحان ربي الأعلى an gane ku wannan ɗayan daga cikin zikiyorin da mutum zai karanta yayin da ya shiga halin sujada malam yace wa kana ahyanan yukarriruha akthara min zalika wani lokaci annabi sallallahu alaihi wa sallama yana maimaita faɗin subhana rabbiyal a'la sama da sau uku an gane ku kinan ba sau uku bane kaɗai wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallama yana ƙarawa har ya wuce sau uku an gane ku malam yace wannan hadisi kuma ingantacce ne na farkon Imam Abi Dawud da Ibn Majah da Imam Ad-Darqutni da Imam Tahawi da Al-Bazzar su suka ruwaito waɗannan wannan hadisi din daga bakwai daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama sannan malam yace ka duba wannan ta'liqin kuma da aka yi a can wajen safa na 132 sannan malam ya ci gaba da cewa وبالغ في تكرارها مرة في صلاة الليل وترى النبي صلى الله عليه وسلم يا كي متقى وجم ميمي تونن ذكر أكين صلى ستدري حتى كان سجوده قريبا من قيامه حسين سجد السه تزم قسى لطيوة السه وكان قرأ فيه ثلاث سور من الطوال أولنا الركأ أقواه ya karanta surori guda uku ne daga cikin mafiya tsawo daga cikin surorin alkur'ani mai girma al-baqara wan nisa wa ali imrana yatakhallaluha du'a'un wa istighfar annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta waɗannan sura baqara da nisa'i da ali imrana dukkanin su a cikin raka'a guda daya a cikin tsayuwa guda daya yatakhallaluha du'a'un wa istighfar yana tsatsefe sallah din yana bin ta daki daki wajen yin addu'a da wajen istighfari inda Allah ce Allah ta'ala ya ce mai wastaghfirillaha inna Allah kana ghafurar rahima sai ce astaghfirullah ko astaghfirullah wa atubu ilai ina fata an gane inda ka ambaci wuta ka nemi tsarin Allah daga wuta Allahumma inni a'udhu bika min azabin nar ko Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam ina fata an gane kowane wuri ya je inda akwai sujada zai yi inda akwai neman tsari zai yi inda akwai wajen addu'a kuma zai yi inda akwai wajen neman istighfari ma zai yi an gane ko malai ce kama sabaka fi salatin laili kamar yadda ya gabata a fasalin da muka yi bayanin salatin laili sallar dare sai na biyu saniyan نبي النبي صلى الله عليه وسلم كان سبحان ربي الأعلى وبحمده yanzu karanta wancan na farkon sai mu karanta gaba ɗaya ko wancan na farkon dawa mu karanta ba subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la wannan kenan shine muka ce yana karantawa sau nawa sau uku ko kuma sama da haka sannan na biyu yakan ce subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi wannan kenan dangane da abin da ya shafi wannan zikirin na biyu wanda wannan hadisi ingantacce ne imam abi dawud ya fitar da shi da imam dar qutni da imam ahmad da tabarani da kuma imam al baihaqi suka rawaito wannan hadisi din malai ce thalithan na uku zaka ce subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh fassaran subhana rabbiyal a'la kana cewa ne sarki ya tabbata ga Ubangiji na mafi ɗaukaka. An gani? Shi ne nan subhana rabbiyal a'la sarki ya tabbata ga Ubangiji na mafi ɗaukaka. An gane ko? Nan kuma subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sarki ya tabbata ga Ubangiji na mafi ɗaukaka da kuma godiya zuwa gare shi. An gane ko? da kuma godiya zuwa gare shi wannan shine abin da kake faɗi yayin da ka faɗi wannan subhana rabbiyal a'la ko subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sannan sai subuhun quddusun rabbul mala'ikati war ruh zan karanta sai mu karanta subuhun quddusun rabbul mala'ikati war ruh سبوح قدوس رب الملائكة والروح abin da kake cewa kana cewa subuhun Allah shine nan mai tsarki abin tsarkakewa an gane ko quddusun tsarkakakke ga barin dukkanin wani abu da za a jingina shi da shi ko wanda za a hada shi da shi a wajen bauta rabbul mala'ikati war ruh shine ubangijin mala'iku da kuma mala'ika jibril an gane ko shine rabbul mala'ikati ubangijin mala'iku war ruhu da kuma mala'ika jibril an gane ko wannan shine daga cikin azkarun da ake karantawa a cikin sujada wanda wannan ma ya gabata a cikin ruku'i kenan wannan ya halatta kai a ruku'i ya halatta kuma kai a sujada wannan hadisi ya gabata cewa ma'ana as-subuh kamar yadda yake lamba ta biyu a kasan nan kace taqaddama anna as-subuh alladhi yunazzahu an kulli su'in abinda ake nufi da ma'anan subuhun shine wanda yake da tsarki wanda aka tsarkake shi gabarin dukkanin wani abu mai muni wal quddusu al mubaraku ma'anan al quddus shine Allah shine tsarkake wanda yake mai yawan albarka an gane ko wannan hadisi kuma muslim da abu awana suka rawaito wannan hadisi ne malai ci gaba da cewa rabi'an na hudu سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وكان يكثر منه في ركوعه وسجوده يتأول القرآن الله أكبر ما لن يتنهد سبحانك اللهم ربنا وبحمدك فلك يا تبت يا تبت غريكا يا الله أبنجدنا وبحمدك هكذا دقوديا غريكا اللهم اغفر لي يا الله كغفر تامي وكان يكثر منه النبي صلى الله عليه وسلم يا كسنشي ينا يويت فدن wannan zikiri في ركوعه cikin ruku'insa wa sujudihi da sujadarsa ya ta'awwal alqur'ana yana fassara alqur'ani an gane fassara alqur'anin kuwa Allah ta'ala ya ce idza ja'a nasrullahi wal fath ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك فسبح بحمد ربك saboda haka ka yi tasbihi tare da godiya ga ubangijinka sai ce subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika sarki ya tabbata gare ka ya Allah da kuma godiya gare ka اللهم اغفر لي واستغفره ككما ني مغفرنسا اللهم اغفر لي يا الله غفرتام an gane fassarar Qur'anin kuwa ya fito fili ko tun lokacin da aka so kan masa da wannan sura din kamar da na Aisha Allah ya kara mata yadda ta rawaito wannan hadisi din cewa tun daga lokacin da aka so kan masa da idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba tun da wannan lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana nacewa faɗin wannan zikirin a cikin ruku'insa da sujudarsa an gane ku subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfir yanzu zan karanta sai mu karanta subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfir li سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي an gane ku wannan da wannan addu'an ne malamai sai kafa hujja da cewa zaka iya yin addu'a cikin ruku'i ba matsala ibn hajarin a cikin sharhin fathul bari yayi wannan bayani cewa wannan zikirin yana nuna cewa ja'izi ne ya halatta mutum ya iya yin addu'a yayin da yake cikin ruku'i karanta qur'ani shine abin da aka hana a yayin da mutum yake mene hadar ruku'i ina fata an gane wannan hadisi ingantacce ne Imam Bukhari da Muslim suka ruwaito shi malam yace wa hadha an-naw'u min adhkar ruku'i aidan haka nan wannan kuma wani nau'i ne na ruku'i wa qad mada anna ma'nahu ya'malu bima amara bihi fil Qur'an zance ya gabata cewa Allah Allah madaukakin sarki ya masa umarni ne da cewa ya bi abin da ya sokan masa da shi a cikin alqur'ani shine fasaran fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba an gane ko Allah ta'ala ka tsare mana imanin Allah ka taimake mu khamisan nabiyar malam yace Allahumma laka sajjadtu wa bika amantu wa laka aslamtu wa anta rabbi سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخ... أحسن الخالقين وأن حديث شما مسلم لأبو عوانة لإمام الطحاوي لدار قطن يذكر ويتوش شي وقتي اللهم لك سجدت يا ألا غريك نكي سجدا وبك آمنت da kai nake yin imani wa laka aslamtu kuma gare ka nake miƙa wuya ga dukkanin al'amurana wa anta rabbi kuma ya Allah kai ne ubangijina sajada wajhi lillazi khalaqahu nayi sujada da fuskata ga wanda ya halicce ta wa sawwarahu kuma ya suranta halittanta fa ahsana suwaruhu kuma ya inganta ya kyautata suranta wannan fuskatawa wa shaqqa sam'ahu Allah shine wanda ya tsaga ji wa basarahu da ganinsa ganin da fuska take yi da idanu da ji da kunni ke yi Allah ta'ala shine wanda ya tsaga dukkanin waɗannan wurare nake ji kuma nake gani fa tabarakallahu albarkatu masu yawa da kyautayi su tabbata ga Allah tabarakallahu ahsanul khaliqin albarkatu da kyautayi mai yawa su tabbata ga Allah mafi kyawun halitta Allah madaukakin sarki shine mafi kyawun halitta an gane ko wannan shine abin da kake faɗi a cikin wannan ruku'i a cikin sujadan nan yanzu zan karanta sai mu karanta gaba da Allahumma laka sajjadtu wa bika amantu ولك أسلمت وأنت ربي سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وأنت ربي سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين wannan ɗaya daga cikin bikiyori kenan da ake karantawa yayin da kai sujada an gane ko dawa mani ya ce mana annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance wani lokaci yakan yi wannan wani lokaci ya yi wancan sadisan sai na shida malin yace zaka ce allahumma ighfir li dhanbi kullahu na'am allahumma ighfir li dhanbi kullahu دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره كان سوى اللهم يا الله اغفر لي ذنبي كله الله غافر من ذنوبنا غبا دقه وجله ودقه وجله babban karaminsa da babbansa wa awwalahu wa akhirahu da farkonsa da ƙarshensa wa alaniyatahu wa sirrahu da mabayyaninsa da wanda yake a boye an gane ku kana roƙon Allah ta'ala a cikin sujada lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbih wa huwa sajid mafi kusanci lokacin da bawa ke kusanci da ubangijinsa shine lokacin da yake sujada kuma a wannan halin ana karban addu'a kaga idan kullum kana samun rabo daga cikin wannan addu'ar to lallai zaka zamto daga cikin bayin Allah waɗanda ake sa ran Allah ta'ala zai baka rabo mai tsoka kuma zai maka kyautayi mai yawa an gane ko zai maka kyautatawa mai yawa zan karanta yanzu sai mu karanta gaba daya اللهم اغفر لي ذنبي كله اللهم اغفر لي ذنبي كله ودقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره اللهم اغفر لي ذنبي كله ودقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره wanda muka karanta daga farkon zaka iya karanta zikirin a matsayin haka hakan na biyun nan ma zaka iya karantawa haka shi yasa na nau'anta abin ya zama kala biyu an gane ko zaka iya cewa Allahumma ighfir li dhanbi kullahu wa jiqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu kuma zaka iya cewa Allahumma ighfir li dhanbi kullahu wa jiqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirra kowanne zaka iya karanta shi haka a matsayin zikirin da ake yi a cikin sujada kuma kamar yadda muka sha yin bayani wannan zikirin minti ne zaka haddace wannan ka baka ka minti goma sha biyar ina ganin ai mutum bai faɗi ban yi haddace wannan ko ko akwai ci baya sai dai cin ina sai dai cin continue ko sai dai ya samu cin continue a rayuwa ba wai ci baya ba an gane ko babu cin back sai dai cin continue Allah ta'ala ya datar da mu malin ya ci gaba da cewa na bakwai sabi'an sajjada laka sawadi wa khayali wa amana bika wa amana bika fuadi wa abu'u bi ni'matika alayya hadhi yali wa ma janaytu ala nafsi wannan ɗaya daga cikin zikirorin da zaka faɗi kenan sajjada laka sawari wa khayali dukkanin gaɓoɓi na da inuwar jikina sun yi maka sujada wa amana bika fuadi kuma zuciya dama ta maka sujada ta yi imani da kai shine wa amana bika fuadi zuciyata ta yi imani da kai abu bi ni'matika alayya ya Allah ina ikirarin ni'imarka da kai mun a kaina hadhi yadi wannan hannaye na ne wa ma janaitu ala nafsi da kuma abin da na kirkira na laifi na aikata kamar kana cewa Allah ya Allah ga abin da na kirkira na laifi saboda haka na sujada Allah ka gafarta min ina fata an gane shine hadhi yadi wannan hannuna ne wa ma janaitu ala nafsi da irin abin da na tsuruta ga raina da irin abin da na aikata wa raina ina fata an gane ma'ana na zunubi wanda wannan yana ɗaya daga cikin irin yanayi ko addu'a da ke sa Allah maɗaukacin sarki ya karɓi addu'an bawa duk lokacin da bawa ya zo yana addu'a ya ce ya Allah ina idabarin zunubin da na aikata gare ka ya Allah ina neman tsarinka daga zalincin da ne wa kaina ba mai gafarta zunubi sai kai ya Allah ka gafarta min Allah sai ya ce oh abin mamaki Allah sai mamaki oh ashe bawa na ya san ba mai gafartawa sai ni yake neman gafara to yaje na gafarta mishi ina fata an gane wannan ɗaya daga cikin addu'o'in da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi mana nuni mai kyau akan cewa Allah ta'ala yana karban addu'a irin wannan yanayi kuma Allah ta'ala yana gafartawa bawa zunubansa Allah ka gafarta mana zan karanta yanzu sai mu karanta sajjada laka سلج- سجد لك السوادي وخيالي وآمن بك فؤادي أبوء بنعمتك علي هذه يدي وما جنيت على نفسي سجد لك سوادي وخيالي وآمن بك فؤادي أبوء بنعمتك علي هذه يدي وما جنيت على نفسي kamar yadda muka ce sawadi wa khayali dukkanin shi yana daukan gangan jikin mutum ina fata an gane dukkanin su ma'anan shakhsiyar mutum an gane ku ainihin gangan jikin mutum to da gangan jikinka har da inuwanta ma dukkanin su sun yi sujada gare ka ya Allah kuma zuciyata ta yi imani da kai ina ikirari dangane da ni'imomin da kai mun ni'imar musulunci ni'imar lafiya ni'imar arziki ni'imar ƴaƴa ni'imar kaza ni'imar kaza waɗanda ba su ke kirguwa Allah ta'ala ya ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha idan da za ku yi kokarin kididdige ni'imomin Allah to ba za ku iya kididdige su ba ina fata an gane shi yasa Allah ta'ala ya ce alam taraw anna Allah khalaqa as-samawati wal arda wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batinah Allah shine wanda ya halitta sammai da ƙasai kuma ya malalo muku dukkanin wata ni'ima da kuke iya ganinta ta fili da ta ɓoye an gane ku kenan babu wanda ya isa ya yi ƙididdige ni'imomin da Allah maɗaukaki sarki ya yi masa an gane ku wa ma janaitu ala nafsi kuma shine da abin da na jawo wa kaina na laifi an gane ku kana neman gafaran Allah maɗaukaki sarki Allah ta'ala ka gafarta mana faminan na takwas سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة وهذا وما بعده كان يقوله في صلاة الليل ما يتي سبحان ذي الجبروت ذكرنا تقوص شيء لك شيء سرقية تبسك ما أبو شنكرفي ما أبو شنكرفي ألا شيء ما أبو شنكرفي وان يتي ومتاني دولي dukkanin abin da Allah ya ga dama ya aiwatar sai ya aiwatar da shi dole babu wanda ya isa ya iya mai da wannan abin baya an gane ko wal malakuti Allah kuma shine nan ma'abocin mulki wal kibriyai Allah shine ma'abocin kasaita shi yasa duk wanda yake kasaita da nuna girman kai to ba shi ba shiga aljanna kamar yadda Imam Muslim ya rawaito a hadisi ingantacce Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ba zai shiga aljanna ba dukkanin wanda ya zama a cikin zuciyarsa akwai daidai da kwayar komayya na girman kai ba zai shiga aljanna ba an gane ku wal kibriyai da kuma kasaita da girman kai wal azama da kuma girma dukkanin waɗannan sun tabbata ga Allah madaukakin sarki shi kadai wannan hadisi imam abi dawud da imam nasa'i suka rawaito da isnadi wanda yake ingantacce kuma tafsirin wannan bayanai ya riga gabata a azkar ruku zan karanta yanzu sai mu karanta sai malam yace ina zuwa barin ƙara ƙara hadisi yace wa hadha wa ma ba'dahu wannan hadisin da wanda ya zo bayan sa kana yaquluhu fi salatil layli annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karanta wannan ne a sallar dare ina fata an gane kenan ya daga cikin sallar dare sai ka rika yin tanawwu'i kana tattanzawa kada yanzu kullun subhana rabbil a'la shine kadai abin da muka iya yi ko subhana subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik duk abin da aka ce manzon Allah yayi in asalin dare ne kai baka yi akwai alkhairi duk abin da manzon Allah yayi akwai alkhairi a ciki sai dai alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu shi yasa kamar yadda ke karanta mana magana Imam Shafi'i yake cewa amantu billah wa bima ja'a anillah على مراد الله وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله نعم الشافعي آمنت بالله ناي إيماني دا الله وبما جاء عن الله دا أبن دا يزود قولين الله على مراد الله أيد الله يكي سن أزرت الدول نأبو أهكا نكيش وآمنت برسول الله hakan nan nayi imani da manzon Allah wa bima jaa an rasulillah duk abin da da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ala muradi rasulillah a yadda manzon Allah yake so ma'ana a yadda sallallahu alaihi wasallama ya karantar a haka ni ma nake dukkanin ayyuka haka kowanne daga cikin ya kamata ya zama Allah ta'ala ya ba mu ikon gyarawa wa alaikum assalam za a iya yi masu farilla babu laifi an gane ko illa iyaka dai mali na faɗa maka cewa ne ya fi yawan yin waɗannan a cikin sallar dare ina fata an gane domin bai hana kuma a cikin daren kuma ya ce subhana rabbiyal a'la ina fata an gane kenan zaka iya a sallar farilla din zaka iya kuma a sallar nafila ko sallar dare idan ka tashi yin sallar dare zan karanta sai mu karanta subhana bil jabaruti والملكوت والكبرياء والعظمة سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة wannan ɗaya daga cikin azkar ɗin kenan sai ma da yake tasi'an na tara سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت سبحانك اللهم تركي يا تبت غريك يا الله وبحمدك دكما بوديا غريك لا إله إلا أنت باب أبن بوتا بسا تنتنتا سيكي أنغاني كو wannan shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karanta wannan imamu muslim da abu awana da imamun nasa'i da ibn nasr suka rawaito wannan hadisi zan karanta sai mu karanta subhanaka allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta subhanaka allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta wannan ɗaya daga cikin wannan azkarin ake karantawa ɗin kenan ashiran na goma اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت يا الله كغافر تامن أبن دا يقوي نذنبنا دكما أبن دا نبينا نذنبنا أنغاني كو كان رقم الله ملوك تركي أبن دا كيش ما أقوي يا غافر تامك أبن دا كيش أبينا ما نليتي الله يا غافر تامك أنغاني كو shine Allahumma ighfirli ya Allah ka gafarta min ma asrartu abinda na koyi wa ma a'lantu da abinda na bayyana an gane ku wannan hadisi ibn ibn abi shayba ya rawaito shi Imam an-Nasa'i Imam al-Hakim ya inganta wannan hadisi kuma Imam az-Zahabi ya dace da shi wajen inganta wannan hadisi din Allahumma ighfirli ma asrartu na'am وما أعلنت اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت نعم الحادية عشرة نقوم شارع اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من تحتي نورا واجعل من فوقي نورا واجعل في نفسي نورا واجعل وعن يميني نورا وعن يساري نورا واجعل أمامي نورا واجعل خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا الله أكبر كان رؤون الله منوك جنسكي يسامك هسكي أشكر رأي وانك زبا cewa kake yi Allahumma ja'al fi qalbi nura ya Allah ka sanya min haske a cikin zuciyata wa fi lisani nura Allah ka sanya min haske a cikin akan harshe na waj'al fi sam'i nura Allah ka sanya min haske a cikin jina waj'al fi basari nura Allah ka sanya min haske a cikin ganina waj'al min tahti nura Allah ka sanya min haske a ƙasana waj'al min fawqi nura Allah ka sanya min haske a sama na sama gare ni Allah ka sanya min haske wa an yamini nura Allah ka sanya min haske a dama na wa an yasari nura Allah ka sanya min haske a gefen haguna waj'al amami nura Allah ka sanya min haske a gabana waj'al khalfi nura Allah ka sanya haske a bayana waj'al fi nafsi nura Allah ka sanya min haske a cikin raina a cikin zuciyarka da ranka Allah ta'ala ya sanya maka haske wa a'zim li nura Allah ka girmama min wannan haske nawa yana ɗaya daga cikin azkar wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kan karanta yayin da yake yin sallah wannan hadisi imamu muslim ya ruwaito shi da abu awana da ibn abi shayba a cikin al-musannaf zan karanta sai mu karanta اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من تحتي نورا واجعل من فوقي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا واجعل أمامي نورا واجعل خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من تحتي نورا واجعل من فوقي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا واجعل أمامي نورا واجعل خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا نعم wannan kenan dangane da wannan zikiri din na goma sha daya الثانية عشرة نقوم شابيو اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك أعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم إني أعوذ بك برضاك من سخطك يا ألا إنا نيمن سرنك ديردنك جبر بشنك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك Allah ina neman tsarin yafiyanka ga barin ukubarka a'udhu bika minka Allah ina neman tsarinka da kai kanka la uhsi sana'an alayka bazan iya kaiwa makura wajen yabo gare ka ba anta kama afnayta ala nafsika lalle kai kamar yadda kai yabi kanka abinda kake cewa shine Allahumma inni a'udhu bika bi ridaka min sakhatik ya Allah ina neman tsarinka daga yardanka ga barin fushinka kada Allah ya yarda ya kyale ka kai ta aikata munanan ayyuka kuma ya fushi da kai kun san duk wanda Allah ya fushi da shi to fa azaba ta ne ta tabbata a kai shi ina fata an gane to kana neman tsarin Allah kada Allah ya yarde maka fushinsa kai ta aikata wasu ayyuka da su saka ka Allah din to kana neman tsarin Allah daga wannan sannan wa a'udhu bika bi mu'afatika min uqubatika Allah ina tsoron yafiyanka daga uqubarka yafiya da Allah ke yi ka roki Allah tsarinka dangane da yafiya daga uqubarsa ma'ana ubangiji da ala sai maka tarala duk abin da kai sai yafi maka amma kuma ya tana maka uquba a lahira Allah sai maka istidraji ne ga dama ina fata an gane kai ta aikata mummunan aiki a nan duniya ba za a yi maka komi ba domin Allah ta'ala manzon Allah ya faɗa a hadisi ingantacce inna Allah la yumli lizzalimi lalle Allah yana wa azzalimi talala ne kaman saki hatta idza aqadahu lam yuflitu al lokacin da Allah madaukakin sarki ya danke shi to ba zai taɓa kubuce masa ba ina fata an gane kamar yadda wani hadisi Imam Ahmad ya rawaito a cikin littafinsa na Musnad ina fata an gane wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da yawan lokaci Allah ta'ala yakan yi wa bawa talala ne kaman sake har sai lokacin da ya samu natsuwa dangane da ni'imomi da tarin dukiya da tarin ƴaƴa da yalwan lafiya da aka bashi Allah ya ce akhadnakum baghtatan sai mu kama su a afke ba su sani ba wa hum la yash'uruna alhali ba su sani ba ina fata an gane kenan dole ne ka rika neman tsarin Allah dangane da yafiyarsa gaban hukumansa Allah ya yafi maka kada ya maka hukuma kuma duk abin da ka aikata Allah ya nuna maka hanyar gaskiya ne baka ikon binta gabarin ya fushi da kai na'am ka gani Allah ya ce afa aminu makar Allah yanzu mutane sun amince wa maficin Allah ne Allah ya ce wala ya'mar makar Allah illa alqaumul kafirun babu wanda ke amincewa maficin Allah sai ne mutane sai kafirai an gane ko sannan kana cewa a'udhu bika minka ya Allah ina neman tsarinka daga gare ka ma'ana ina neman tsarinka daga azabarka la uhsi sana'an alayk bazan iya kaiwa makura wajen yin yabo gare ka ba anta kama asnaita ala nafsika ya Allah lalle kai kamar yadda ka yabi kanka ne haka kake ma'ana ni bazan iya kaiwa makura wajen yaban ka ba da dukkanin kalmomin da na sani an gane ko wannan shine dangane da abin da ya shafi azkar na sujada dama mala ya faɗa mana cewa tun daga kan wannan zikiri ne subhanal jabaruti wal malakuti wal kibriya wal azama abin da ya zo bayan shi yawanci annabi sallallahu alaihi wasallam ya bi sa a sallan me a sallan dare tun daga kan na tara har zuwa kan na goma sha biyu an gane ko na'am na'am magicin Allah shine Allah ya mutum talala mai kaman saki a baka ni'imomi a baka duk abin da kake nema amma kuma a lahira kama ka da azaba wacce zaka ci gaba da gwanzuwa tun ta har abadan abada to akwai wanda shi yana kafa hujja ne kawai da zaran Allah ya masa ni'ima sai ce ah to wannan abin da nake ai inda ba daidai bari da yanzu Allah ya saka min da azaba ka fahimta kaga shi ya samu ya samu amnu daga makarar lahi kenan ya samu natsuwa yana ganin shi babu wani abu kuma da zai zo ya kama shi da Allah yana yin yana yin azaba ga waɗanda suka aikata wannan munan aiki nima da yamu ayoyi da yawa a Qur'ani sun nuna mana wannan ina fata an gane a cikin suratul an'am Allah ta'ala yana ba mu labari dangane da irin waɗannan Allah da ya aika musu da sako suka yi imani Allah ta'ala ya ce حتى إذا فتحنا عليهم هكا نكو حتى إذا فتحنا عليهم منين من هو تنام من إيه akwai ayar da yake magana cewa sai lokacin da muka bude musu kofofi na'am ba wannan din ba akwai ayar da Allah ta'ala yake maganin cewa ya fararo musu dukkan ni'imomin falaula iz ja'ahum ba'suna tadarra'u to kafin wannan aya akwai wata aya wallazina kazzabu bi ayatina summu wa bukum fi dhulumat ko man yasha illahu yudlilhu wa man yasha yaj'alhu ala siratin mustaqim sai ce mene ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء التي لعلهم يتضرعون كاغني wata alƙarya in ta aikata mummunan aiki sai Allah ya kama su da azaba da talauci mai tsanani saboda su kankan da kai su bi Allah sai Allah ce falaula iz ja'ahum ba'suna tadarra'u me yasa lokacin da azaban mu tazo ba su kankan da kai ba su kankan da kai ba Allah ya ce walakin qasat qulubuhum zuciyansu zukatan sun bushe وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون شيطان يقواتا musu mummunan aikin da suke aikatawa ina fata an gane to dukkanin irin waɗannan Allah ta'ala a cikin suratul a'raf yana cewa walau anna ahlal qura amanu wattaqaw idan da mutanen alqarya sun ji tsoron Allah sun yi imani la fatahna alaihim baban nam la fatahna alaihim barakatin minas sama da mun buɗo musu kofofin albarka daga cikin sama la fatahna alaihim barakatin minas sama ina fata an gane amma walakin kazzabu Allah sai ce sai dai kuma sai suka karyata fa akhadnahum bima kanu yaktubun sai Allah ya kama su irin abin da suke aikata ina fata an gani ka gani walau anna ahlul qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaktubun afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله ألا فلا يأمن مكر الله إلا القوم القاسر إلا القوم الكافرون يقول نفت أن قال تذكر وأن ليدك سوى أن فلنا أقوي يوم التقابل ألا يأتي يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التقابل رانا ألا ذي تارك أرانا تارو ألا يأتي ذلك يوم التقابل وأن فرانا إتشي رانا كامونغا an san kamunga ita ce ranar tagabun ranar kamunga abin da ake nufi kamunga ko cin hanci abin da ake nufi a hancin mutum shine a bar mutum ya ta aikata aiki a nan duniya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a suna tsammanin suna aikata kyawawan ayyuka ne amma lokacin da za su je lahira kuma wajen Allah wa badalahum min Allah ma lam yakunu yahtasibun sai ya bayyana musu a wajen Allah ba abin da ka tsammaci sun aikata bane الله تعالى ليس كيانش وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون sai kuma ya bayyana gare su abin da so kasance suna yin izgili da su ya tabbata gare su abin da suke wa izgili ina fata an gane shine sai Allah in ya ga dama ya maka talala ya kyale ka duk shegantakar da zaka yi duk shekiyayen da zaka yi Allah ya baka cikakken lafiya in kai mazinaci ne duk ciwon S na makarkacewa kada Allah ƙarya ne in wanda ana yin S da ba shikenan ba da cinye shi mun mutu saboda shi Allah ya hore mai ya kyale shi kawai ya ta fanta mawa shi yadda ga dama amma kuma azabar tana nan tana jiran shi a kabari sannan wani Allah ya ga dama a cikin al'amarin kasuwanci ne zai rika cin riba shi ban Allah ya ga dama sai ya kyale shi an ce wai Allah ya tsine mai riba dukiyar riba ta albarka gashi na je na ciwo bashin banki kuma na zo na samu riba kai canka Allah ya maka kamun ranar kamun kan nan za a kama ka sai ka ji kana tsammanin kawai kai lahiya ka lauti ka ga ran tashar kiyama ka tashi ka zama mai farfadiya ka fadi ka tashi ka ta inna alladhina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas ina fata an gane wanda daga cikin kofofin riba mafi karancin zunubin da mutum zai samu shine mutum ya zina da mahaifiyarsa akan cin riba shi da zamanin sai na umar in za ka fara kasuwanci ma sai an kai ka makaranta an karanta da kai kasuwanci kafin ka fara yi saboda wai dai a kare ka daga shiga wuta amma zamanin nan namu malam kasuwanci ai sai dai abin da Allah ya yi jama'a an gane ko kuma sannan jama'a ya kamata mu yi kokari mu kiyaye dukkanin ababen da suke faruwa na adna rayuwarmu kamar yadda muka sani wannan wata ne na me zulhijja ko ana son mutum ya yi wata aikata ayyukan alkhairi saboda idan aka tashi rufe fayil ɗin ka rufe da ayyukan mai sannan sabuwar shekarar musulunci za ta shiga ka buɗe da mene ya zama farko alkhairi karshe alkhairi la'alla Allah an yaghfira lak da tsarin Allah ta'ala ya gafarta maka zunubanka saboda shi hisabi da kuke gani duk wanda aka yi masa ittiki wallahi sai ya shiga wuta haka manzon Allah ya ce man nuqisha al-hisab halaka dukkan wanda aka yi ma HTK aka mai kididdige a wajen hisabi wallahi ya halaka sai ya shiga wuta sahabbai suka ce wala anta ya rasulullah har kai manzon Allah ya ce eh wala ana har ni ma din illa an yatakhabbatani illa an yataghammadani Allah bi rahmatihi sai dai idan Allah ya ga dama ya rufe ni da jin kansa ashe zaka shiga aljanna ne da falala da kuma jin kai ba saboda ka tantance shigan ba kaka cewa an ce udkhul jannati bima kuntum ta'malun ka ɗauka cewa wannan aikin da kake shi ne ya ja maka shiga aljanna na dole a'a a addinin musulunci ko aqidar ahlus sunna wal jama'a babu fi'lul aflah ala Allah akwai abin da ake kira fi'lul aflah ala Allah wannan kila in muka zo karatun masail jahiliya wata rana zamu zo bayyana shi shine wai mu'tazila suna da wannan aqidar cewa dole ne Allah ya abin da ya dace wajibi tilas duk wanda ya aikin alheri dole shiga aljanna dole duk wanda ya aikin zunubi dole shiga wuta haka mu'tazila suka ce dole Allah ya wannan kun ga mu kuma ahlus sunna ba wannan ba aqidar mu bace aqidar mu shine inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allah mataba ina fata an gane inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin ina fata an gane kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullukum khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun dukkanin ku masu kuskure ne mafiya alkhairi masu kuskure su ne masu yawaita tuba zuwa ga Allah Allah muna tuba zuwa gare ka gafarta mana zunuban mu ka tayyiba mana zuriyar mu ka sanya mana albarka a cikin kasuwancin mu yan uwan mu da suke fama da bala'i bala'ai a dukkanin sassanin duniya da wannan kasa ta mu Allah ta'ala ka taimake su ka tsama da su daga cikin wannan fitina da damuwa Allah muna roƙonka waɗanda aka kashe ba su je ba su gani ba a cikin irin waɗannan fitinu Allah ka karɓi shahadar su Allah ka sanya su daga cikin bayin ka waɗanda kake kake jin kansu Allah ta'ala muna roƙonka ba mu ikon gane gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon kinta ka ba mu ikon kauce mata Allah ta'ala ka haɗa rayukan mu da na mummunai ka ɗauki rayukan mu na musulmi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ثم كان يقول وهو قائم sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana faɗi yayin da yake tsaye rabbana wa lakal hamd yanzu Allah ka ce rabbana wa lakal hamd ubangijin mu lalle dukkanin godiya ta tabbata gare ka an gane ku wa amara bi dhalika kullu musalli kullu kullu musalli annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarci dukkanin mai sallah mu'tamman aw ghairihi a matsayin mamu ne wanda yake bin liban a baya ko waninsa faƙala manzo Allah yake sallu kama ra'aytumuni usalli ku rika yin sallah kamar yadda ku gani ma ina yin sallah wa kana yaqulu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa innama ju'ila al-imamu liyutamma bih sai dai kai an sanya liman ne domin ai koyi da shi a cikin sallah wa idza qala idan liman ya ce sami Allahu liman hamida faƙulu Allahumma rabbana wa lakal hamd idan liman ya ce sami Allahu liman hamida ko kuma sai ku ce mene Allahumma rabbana wa lakal hamd yasma Allahu lakum Allah zai ji muku wannan yasma Allahu lakum Allah zai ji muku wannan abin da kuka faɗa fa inna Allah tabaraka wa ta'ala domin Allah wanda albarkatu sun yawaita gare shi kuma madaukaki ya ce qala ala lisan nabiyhi sallallahu alaihi wa sallama ya fadi akan harshen annabi sallallahu alaihi wa sallama sami'a Allahu liman hamida Allah ya ji wanda ya gode masa nace sami'a Allahu liman hamida Allah ya ji wanda ya gode masa duk mun yi bayanai abin da yake faruwa yanayin ittisali ne tsakanin riwayoyi wanda riwayan ta zo da rabbana wa lakal hamd wannan ta zo da allahumma rabbana wa lakal hamd sai ya dauko wannan riwayar sai ya hada ta da waccan ɗayan sai ya tare jimlan gaba ɗaya zanto allahumma rabbana wa lakal hamd shi yasa zaka ganin irin wannan baka da ake sawa din ma'ana rabbana wa lakal hamd riwaya ta zo da shi wata riwaya kuma ta zo da allahumma rabbana wa lakal hamd tunda anan ba yana son ya bayyana maka bambancin tsakanin su bane ana son a nuna maka abin da yake faɗi ne sai aka ɗauko Allahumma sai aka sa ta a cikin wannan sai ta zanto Allahumma rabbana wa lakal hamd Allah ya zama ya gani wa alaikum salam na'am eh mm na'am anan kasa mala yace tambihun wannan hadisi yace rawahu muslim wa abu awana wa ahmad wa abu dawud sai yace tambihun ga wani fadakarwa hadha alhadith wannan hadisi da muka karanta la yadullu ala anna almu'tamma la yushariku la yushariku